sayar da wannan kayan bai inganta ba baya halatta ya sayar da kayan hatta yubayyina hulil muntari har sai ya yi bayanin aibin da ne sai har sai wa ne sai bayani yace to me kake so a wurin a wuri na sai to kaza nake so to sai bayanin aibin in yana da kaya kala ɗari duk wanda ke da aibin an zo sai sai bayani wato shi bayanin aibin ya fi muhimmanci akan sai da kaya ko da bayanin aibin zai sa ya wuni bai sai da ko ɗaya ba to ya fi mai mutunci a lahirar shi akan ya rufa rufa ya ha'inci ko ya maruhu ya je lahira da haƙoƙin bayan Allah saboda haka duk wani aiki da ke tattare da kayan da za ka sayar wanda inda ne sai ya ji ba zai sai kayan da wannan farashin ba ɗaya kenan ko kuma sha'awar ki da kayan za ta rabu har ya canza su to aikin ko da bai bayyana ba dole ka yi bayani dole ka yi bayani misali yanzu kana sai da tsakkin makina aiki ya same ka sakan sakan din ma kina kake tura sai duk wanda ya zo zai jiyar maka sai kai ta bayani illa illa sai domin su yake kaza amma kudin su yake za mu gwada hali in kuma kana so za mu biya ka amma in yana da illa kaza da illa kaza to mu ma me sai ya zo sai mun mashi bayani sai mun mashi bayani Ita ce to wanda ya kafa mashin din nan ban san kowaye ba kenan akwai wannan tsaka ne shi ma kin nan da ka gani sabon kanti ya kai mai asalin shi ya ne baka mai da shi bai dan ka san halin da zaka tsaya wanda ya jira mana bai bani takarda ba takardar da zan rubuta maka mu ne muka rubuta ba ta asalin dauka ba wannan bayanan sai ta yi balantana kuma ce yana da matsaloli yana da shan mai sannan a kone noti a gefen haguncan ya gina ruwa duk bayan kwana bakwai zai ka dubu baka rike an sanya da wuri ya zama mana an daga kai a mashin din duk sai kai wannan bayani idan masara take siyarwa tana irin kumfan nan sai kai bayani wannan masarar an yi dole ita tana kumfa amma an yi waina ba ta komai to kar kai maganar waina ai ba kawai zaka bada kar ka lokaci na kai tuwo da masarar nan tana kumfa amma tuwo ne kawai amma waina ma ne yadda ka san abin a kuma ka yi wani ga jihar aibin kawai za ka faɗa aibin kawai kuma wannan aibin ko ya tambaya ko bai tambaya ba ko ya tambaya ko bai tambaya ba in ya tambaya to ya fi ɗaure ka amma idan idan bai tambaya ba to kuma kai mace bayanin shine magana jama da yin lam yajud bai'uha hatta yubayyana hulil mustari har sai yayi bayani shiga ne sai sai ma da ce fa in lam yubayyin idan bai yi bayanin aibin baka ne sai fa huwa asimun ya zama mai sabo mai zunubi ya zama mai aikin zunubi idan ya saba wa Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama asim mai aikin sabo wa man ya'si Allah wa rasulahu ila wanda Allah ya saba wa Allah da manzo to ya jira jahannama haka kenan ɗaya ne daga cikin zunubai da 'yan kasuwa su ki bayanin aikin kayan dole a yi bayani dole a yi bayani karka ce fa manyan abubuwa har kanana ba har kanana har kananan abubuwa misali sai a ce ko sai take yi amma wannan kotar da take ta ta barbaɗa garin waken soya to sai sai bayani idan akwai wani bambanci tsakanin kotan tsohon wake da kotan sabon wake sai sai bayani idan kotan da kai na tsohon wake ne da akwai maganin kwari kuma yana wari sai sai bayani wannan waken da muka jika yana ci gaba da warin maganin kwari kar kuma ta ce amma da aka gyara ya daina wannan wake ta sake laifi biyu kenan dole sai shiru da wannan ai tunda dai ya daina mun ji baya yi ai da yana yi da mun ji yanzu asalin shi za ta yi bayani idan koko ne take yi ko kunu na dauro mutane suka saba sayi nan sai ta dan turka da dawa duk wanda ya zo saye sai ta yi mai bayani idan ta yi koko ma ta kware sai ta buga yar sikita a ciki sai ta rika bayani mun saba na dauro amma yau an san zuba dawa wanda zo sai sai mata bayani ya ce a ni da ni ni ba na shan lele to shi ke nan amma gobe insha Allah ba za ni ne ba amma sai gum sai shuru sai ka loda musu kan dai lahira za ta fito musu da hakkin yanzu kuma a tayar da mai kunu a lahira tana da kin da masu tsaye to riban ma nawa ta samu dai da ni zai bata sai jirgin sama ba ko a ce mai kunu tana da private jet wata tana zuwa umra ga gara mu nan ba to ya ta bayani fata bayyan wutan nan da aka ci to ai ai ta bayani wa alaikum assalam wa rahmatullah Dai mana sai sai bayani. Sai ta ana kawowa ya ci ɗaya ya ji da mai wari ne sai na da ya dawo mata da shi. Kuma dole ta karba ba ta da daji. Dole ta karba ba ta da daji. Sai dai ɗayan da ya kifa a yi lissafi ya biya ta. Kenan duk wanda ya zai ce to yau ba irin man da muka saba amfani da shi ba ne. Me injin oil ne. ai kaga wani zai ce a haba in ji mai tsima a Najeriya idan ana sha wanda zai ko bayanin nan da ya an yi shi gaskiya fata bayyanu fata bayyanu kawai shine kubuta shine almakati abin da ibnu kudama almakati shine ibnu Allah ta'ala yake so ya fayyace na eh kamar wannan misali a ƙasar Hausa yawanci sun zama ra'ayi domin gero da suke kansa so na mai tasiri a a ina in an san ka'ida kawai haka ake ga al'adance an daɗe ana haka cewa ba a zallan kudu sai ya je an yi mix kowa ya san haka to shi wannan ba sai dai bayani ba ita ma an san haka take amma matukar akwai ɗayan biyu kuma ita ga wanda aka san tana yi ko kuma ba ko ne ya zo to ko da an san haka take shi take mai bayani to shine al-Imam al-Makadisi yake cewa nassa alayhi Ahmad wannan bayanin al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya nassantar da shi haka ya faɗa karara a cikin fatoyin da ya bayar al-Imam Ibn Hanbal ya rasu hijira da shekara 241 zai ma rawa Hakim ibn Hizam saboda abinda Hakim dan Hizam ya ruwaito hakim ibn hizam ya rasu hijira na da shekara hamsin da hudu yana da shekara ɗari da ashirin ya yi doguwar rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal ga abin da hakim dai hizam ya ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya ce albayyi ani bi nafiyari ma lam yatafarraqa masu saye da sayarwa guda biyu mai saye da mai saye masu ciniki guda biyu kowanensu na da zafi matukar ba su rabu ba fa in sadaka in suka yi wa juna gaskiya wa bayyana suka yi bayani kai mai sayarwa kai mace bayanin kayan da zai saya kai mai saye kai mace bayanin yanayin kudinka burika na kuma ya ta yi sanya masa albarka a cikin cinikayyar kai ka ci gajiyar kudin kayan da ka sayar shi kuma ya ci gajiyar kayan da ya saya wa in kadiba in suka yi wa juna ƙarya wa katama suka ɓoye muhimma baraka su bai ilima za a share albarkar kayan da suka siya shi wannan da ya siya sai a cire albarkar dukiyar sai zama ga dukiyar ma ba albarka shi kuma wancan da ya sai ka sai ga kayan ma ba albarka ko dai kayan ya ke dadewa ko ya ki amfanuwar al'ummar da ake so ya amfana kile za ka yi zuwa ka ci wani kayan wuta mai expire saboda ka yi ha'inci wajen sayan kana siyowa kana shigowa garin ku kaya ne aka ce in ya shekara guda ya yi expire gashi kuma ka sai ne don amfanin iyalai a sai da ka zo ka yi wa mai sayan maguli ko yi maka maguli ko kun hayanci juna kana shigowa garin ku zaka transform ku ya lalace wata shida wani rabin na kadau kuma kayan ka na exchange na tafiya dai bayan wata shida a gyara rasta aka gyara kuma wutar layin walwayen da ta shigo layin ka ta karye sati ne wa wuta a da aka gyara wayar gidanka ta koli kana jiran sanari kuma ka gyara duk wanda yana cikin shana albarkar kaya kafin tasar wata hudu kawai da ake sayan sai yan kaya shi ke da sayan gwangwani duk wanda yana cikin in ka zo ka yi bayani billa billa kai bai saye ka yi bayanin kudin ka shi ne sayarwa ka yi bayanin kayan shi ba wani koye koye kuma yanzu ka tanka da gaskiya daga nesa za a tawo idan idan da wani shirya rufa da ba yaya wannan kayan a yana da ‘yar illa yana da wata illa mutum guga ne amma yana shoki haba mana shoki ne ka ce mace ba samun a daida nawa ne kaza samun akwai da wannan siya siya shokin dan najeriya a yau ɗan siya shokin ce ba su kai da aka bada mata ke tsoron shokin ko zai ce ka sa mace a daida ka ga wani ya siya amma kai mai rufa rufa ban mai kyau ya bayan sai kuma ka je ka an wa kaya ruwa kana tsora aka jaka ka dawo da shi bai da mutunci shi kuma kuɗi har ya kashi sama kira ake a hannu a hannu a fiye zame maku rigima masu sulhu kwamitin sulhu ko yan sulhu gidan zarfi zurabau na ma ya sun na Eh. Eh. eh eh wannan manya wannan kanana in me sai zo ka mai bayani ne wannan cikakken buhu ne manyan da rage dama bai kanana fiye uku da muka dan wata an bango ne kamar ba ne jingina ko ba bayani ba zai bace eh ba za a gana amma dai dan yawa kawai dan bayani za ka yi mashi musan matsayin kanana shi kenan kar kuma ka zo ka ce mashi kakan kananan ba ba musamman yanzu gobe za a yi ko ya ka a ba rufe da wannan bayanin wannan kuma na da ne shi kuma haramun ne ba wani bayani ba a kudin kasuwa ta kayi kwata-kwata ba a wakin kaya yasa har sha goma ba a mashi mugun adan da zai yaudare mai sai tana sayar da yaji irin lokan lokan nan ka je ka samu wani kirin abin na florida a can wani gudu a can wani waye a can kawai mutum ya saka yaji ga yana wuce kada a ce tibbuna ne ka kai mace da ya ce an gama da kinka ne kamar yaji na ya sai haka ne haka yake to wannan hadisi mutafakun alai bukhari da muslim suka ruwaito shi وقال عليه الصلاة والسلام ومن تغنى صلى الله عليه وسلم آياتي المسلم أخو المسلم مسلمي دم هو مسلمي ne لا يحل لمسلم بايا حلتا كمسلمي باء من باء من أخيه بيئا da yayi ciniki da dan uwan shi illa illa bayyana hudu ba ce sai yayi mashi bayani me saye yayi bayanin yanayin kayan shi a yanayin kuɗi shi mai sayarwa wanda babban aiki na kai ya yi bayanin kayan shi da zai sayar wannan hadisi ne da alimam ibnu maja ya fitar da shi kuma ta hanyar sahabi ukuba ibnu amir shi ukuba ibnu amir ya da su hijira na shekara hamsin da takwas shekara ɗaya da rasuwar sayyida aisha radiyallahu anha ibnu maja kuma ya da su hijira na shekara ɗari biyu da saba'in da uku wakala kuma ya ce man ba a aiba wanda ya sayar da kaya masu aibi lam yubayyinu bai yi bayanin kayan ba yayi magudi yayi rufa rufa lam ya zalfi makatin lahi ba zai kushe ba yana cikin fushin Allah wa lam tazalil malaikatu talaruhu malaiku ba za su kushe ba suna tura mashi tsinuwa kawai dai dan sauki sauki mu hadisin da yake wannan bayan ta hadisin da yi ne ya kawo shi a cikin da yi ibnu majah ya kawo shi a cikin sunan da yi ya kawo shi a cikin da yi aljami istabir ya kawo shi wasu murare guda bakwai a littafai shi duk inda ya kawo zai ce hadisin da'i da'i ya kawo shi a cikin da'i ku tarhibi wa tarhibi duka ya ce hadisin da'i ne kusan duk wanda suke rubutu na bi na ya hadisin za su ce hadisin da'i ne amma akwai masu kafa hujja shi da ke tsoratarwa ce yayi da ke tsoratar da mutum da shi kuma yanzu kalli wasu nassoshin muhikan barakatu bayyane ma ai saura kirsa ce jinuwa kasuwancin an share albarka ne to ka zuciya ba albarka jari ba albarka sana'a da kasuwanci ba albarka kayan da ka siyo ba albarka bambancin da tsinuwar ba yawa kuma shi wancan da ka ha'inta kana da matsala da shi da ƙara da shi a gaban Allah da lafiya kawai haka daga mutum zai ce na taɓa zuwa na sai kaza a hannun shi ya man rufa rufa ya ha'ince ni yake man bayani Allah yana kawo ƙarar shi wajen ka a cikin mani da haƙƙina kuma Allah zai fitar ahkamul hakimi Allah shine ahkamul hakimi ta wannan hadisin rawahu Ibn Majah Ibn Majah ya fitar da shi wancan na farko sun ce yana daraja akalla ta hasan ba dai amma wannan na biyun dai warawar Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito ya rasu gida shekara 279 kamar da an shafa a annabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce man ghashana wanda yayi ya haince mu wanda yayi mana magudi fa laysa minna baya tare da mu kaga wancan tsinon kamar ta dawo duk wanda yayi mana magudi a sayarwa ko a saye annabi ce baya tare da mu malai suka ce ba wai an kore shi a musulunci bane amma ba ruwan annabi ne ba ki tare da mu a sunnar mu ba ki tare da mu ran lahira kuma ran lahira akwai mutanen da annabi ne cewa al'ummar shi ku zo mu je mu sha alkautar annabi na da rafuka guda biyu al'audu da alkautar daya a filin kiyama kafin a shiga aljanna daya kuma sai an shiga aljanna to na wajen aljanna suka ce shine haudu kofunan da aka zuba na masu shan ruwa sun fi yawan taurarin sama. Ka kuma taurari a sama biliyoyi ne, to kofunan sun fi biliyoyi, kenan kofunan sun ninninka yawan masu zuwa su sha ruwa. Ba ka da bukatar sai ka jira wani. Annabi zai cewa al'ummar shi dukkanin ku biyo ni a halin wanda suka yi, amma ana cikin tafiya kawai mala'ika zai ce kai fita, kai ma fita, kai ma fita. To ko shi biyo ya kore ka a taro, har dole ka fita wanda suna malaika kiyama ta ne zai ce ya kuce korafan mu ce sun canza ya rasu lalla sunnar da gabari canzawa suka yi wannan gaskiya na ne wannan sannan da ce faso hukan faso hukan faso huka Allah ya saka muku da alheri a ci gaba da koran man to mai tausayi ran annabi ya ce a wasake mutum laifin ki babban laifin ki babban kaga laifin ba karami bane wannan hadisi ne na sai na Abi Hurairah shi wancan hadisin da bai inganta ba na man ba a bai'a lam yubayyinhu hadisi ne na Wasila ibn al-Asfari wanda sahabi ne da ya rusu da shekara 83 wannan kuma hadisi ne na sai na Abi Hurairah akwai kuma riwayar Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana da abin nan kusan kucin wannan wakala yake cewa hada hadithun sahih shi da mamu tirmidhi kenan haka da mai yake kawo hadisi dan ya kawo zai maka bayanin hukunci yace wannan hadisi ne hasan kuma sahih malamai sun rubutu musamman akan wannan kadadi na sayyidina abinna al-allama al-imam tirmidhi me yasa da yake hadisi hasan bayan siffofin hasan daban kuma yasa zai hada mai da sahih wasu suka ce yana nufin hasanun aw sahih ko hasanun bal sahih ta wata fuskar hadisi ne hasan haka muka same shi ta wata fuskar kuma sahihi ko kuma hasan ko sahihi in ka kalli wani dalilin wani amal alaihi inda ahad ilmi kuma wannan hadisin da shi ake aiki a wajen ma'abuta ilimi kare guda gishiya sun kyamaci magudi ba sa son magudi koya magudi yake ba sa su yanzu ba mai bauta ya zo tasha ya yi duki ashe wannan man da ake sawa na bulki shi romo ya kada to duk fasinjan da zai shiga sai mai bayani ka'ida kenan in ba haka ba dan mahalici ne in ya mutu a wannan tukin to aljanna dai ka Allah ce amma fa abu da kamar wuya to da ya mutu a haram saboda duk fasinjan da ya zo shiga sai ce ka san rayuwa ta yi tsada wannan ma bayanin shi ma cin hanci ne sai ce homo muka kada muka sa abin bulu ina ga mutu wala a shiga ba to kuma dole ya bayani tunda dai dama in yayi bayanin ba za a shiga ba to dole ya bayani yanzu bayanin ya ya fi karfi ma tunda in yi ba za a shiga ba dole sai musu bayani ko kuma yake ta rubuta gaba ta bangaren dama gaskiya ta fi ne dole sai bayani san zo ka leka zo ka gani ya kudi ya kuma da ne da wace to haka ake so ya ce ahalus sunnan direba kenan ahalus sunna wani ko takari wannan ya tare matakari wani wanda ya takare ba ma dai kai mai bayani da yake ne ya takare ko mi zai iya faruwa ki ko mi zai iya faruwa to dole dai ayi bayani wa kare wani kare wani kishiya kai malamai ma abu ta yi sun kyamaci maguni wa fadu huwa haram suka ce gaskiya magunin nan haramun ne za ka iya duba al-mukuni na mun kudama mujalladi na hudu shafi na ɗari da tara wani aisha ta rabi Allah wa anha daga sayyida aisha Allah yarda da ita ta ce ta rufe jira shekara hamsin da takwas da ta muke bayani anna rajulan lallai wani mutum ibda a gulama ya sai bawa fa aqama inda kuma sha Allahu an yuqima sai bawan ya zauna a wajen shi gwargwadon abin da zai zauna a wajen shi ya zo kasuwar bayi sai samu wani bawa dama me yake zai me ya hikimar sayan bawa wala wasu ayyuka ne suka dan maki yawa yake so bawan ya rage mai kila manomi ne ya dauke shi ya kai shi gona kila kasuwa ne ya dauke shi ya kai shi kasuwa ya rika mashi wasu ɗawainiya da wasu ayyuka kila kuma mai zirga-zirga ne ko mai kamfani ne suka yi ta dai ayyuka shi kenan mutumin nan ya siyo bawa ya zo ya ɗan kwanaki a wajen sun ba waje da bihi aiba daga nan sai ya samu bawan na da aiki kila bayan kwana hudu bayan kwana biyar bayan sati daya kuma ka kai ki gona kun yi safiya kun yi yammaci kun yi sammako sai ka bai ga yana layi mutumin nan ba ka sama hu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam a farar da huwa ne sai mutumin sai kai karar wanda ya sayar maki da bawan wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ta rufe ta kaji kaji da muka yi na so ka kira wani a yi ta a gaban ka ne ke ba ba matsala a kira shi sai aka kira mutumin sai ya zo ka gane wannan eh ni ne na siyar maki da bawa to menene matsalar ka kai kuma da ka sai bawa ce bawa sai yana da aiki annabi ce karba bawa ina kudin yau kuka yi dinari da lakin ko dinaran ki kamar ki ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari shi ke ya kirgo dinaran shi ya ba shi fakalar rasul sai wannan mutumin ya ce ya rasulallah ya manzan Allah fahimta galla gulashi ya yi aikin kuɗi da bawa na a ya je mai gona ta gaba na suka rika wucewa sun yi sammako sun yi safiya sun yi yammaci kila ma sun yi dare ai ya samu kuɗi yayi wannan bawan nawa yayi wani aiki da kuɗi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da sa'ida shamina yace al-kharaju fid damani wannan kuɗin da ya samu fid damani sun tsaya madadin da bawan ya halaka haka dai dauki asara da ayyuka ita ce wannan ka'ida yanzu misali a ce ya ka tema shi da mutum sai ka zo ka fara a taba ka kwana uku kana a tabar ka kullum kana samun dubu biyar sai ka fahimci yana da shan mai kafin akan hanyar ka ta za ka mayar ma wanda ya sayar maka ka tsaya a wani wuri za ka ɗan yi sayayya sai aka saka mashin da ba ke da asara kai da ka saya ko yanzu ba maganan aiki wannan asarar da ta ɗauka ita ta baka wancan kudin tunda da a ce da aka tace za ka koma wajen mutumin ka ce mashi to mashin ɗin da ka siyar man yana da aiki kiyasi ya nuna za ka dawo man da dubu ashirin to kuɗin da ka tara sai ka mai amma tun da bai da asara in aka yi asara kafin ka mayar mai to kuɗin da ka tara naka ne alkhara girin dama wannan ka'ida ce har kasar faransa da kasashen turai ita suka ɗauka suka yi ta gyare-gyare sun cire ka'ida ta fi ɗari saboda ba wasu dattawa da za ka tara a majalisa su iya fitar maka da wannan ka'idar kai ya tafi ba za su iya ba amma dai da zai fitar da ka'ida nan take wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah waɗannan malaman kusan rasuwar su uku in ka kira al-Imam Nasa'i kusan a da'ira guda ta kasance al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam Ibn Majah ya fara rasuwa yuka ɗari biyu da saba'in da hudu bayan shekara biyu sai al-Imam Abu Dawud ya rasu ɗari biyu da saba'in da biyar bayan shekara hudu sai al'amma tirmidhi ya rasu dari biyu da saba'in da biyar to daga nan bayan shekaru kamar ashirin da wani abu shi da limamin lalla ya rasu dari uku da uku shi ne kamar ɗan na baya bayan kowannen suna da littafin hadisi da ake cin gajiyar shi a duniyar musulunci a yanzu to da haka wannan ka'idar tana nan alfara da littafin wani dalili na biyu kuma shi bawan da ka sayar mai a yare ka ci abinci ragin da yake ba amma dai asalin hadisi shine inda an sami matsala wa zai ɗauki asara ni da ka sayarwa kaya ne aibi maganar a dawo ka rage min wani abu ta tashi to kuɗin da na samu madadin wancan abu duk da ne ma ba suna ka haka annabi yake miki alfara da bin zaman yanzu bawan ka za ka ɗauka sai kuma ka ba shi kuɗi su ɗari bisa ɗari kun aikin da bawan ya yi madadin da a ce bawan ya rasu shi dai ɗauki asara wani abu kuma na biyu kuɗin da ya bari a hannunka kai kuma ya kai da su ka juya ko baka juya ba ka sa su karkashin filo ka rika taɓa kana jin daɗi to a yi kiyasin daɗin da kai dan ka dan kama yake bilka wato ma na tugo da rasuwa yake kika a nace ba ka tsoron tashin farashi wala ka rashin abinci sai kana da mafita to za ka mutumin nan ba baki ko titi ba fa idza fa idza bayyana al-ba'i'u lil mushtari al-aiba idan mai sayarwa ya bayyana wa mai saye aibi wa auqafahu alayhi kuma ya nuna mashi aibin karara faƙad bari abin ya kubuta daga gare shi wata jimal mushtari kuma ciniki ya tabbata ga mai sayi wararar da na kuni zalika da aini kuma bai da damar ya dawo da wannan kaya da wannan aini ka ji daɗin bayanin ka zo kace mace mashin din nan yana da shan mai hawa da shan mai da kuɗi na in ka ana tsoron shan mai ai ba harka kwana biyu kwana uku mashin ya gagare shi can mai yayi yawa ba dama ya dawo maka rai sai mishi bayani sai mishi bayani yanzu kawai sai dai je siyar da shi a asara da faduwa kuma shi ma dole ya yi bayani kuma kai da gaskiyar makin haka kira ka dole ka yi bayani wani ce mashin wani ya ce mashin a wajen karana ya ce yanzu gashi nan zai siyar me matsalar shi ne tsakanin ka ga Allah ya ce gaskiya yana kan mai kuma shi ma na faɗa mai ai sai ta bai dawo waje na ba to kaga ya zo nan zai buga mana sai yake cewa wa hada bil ijma wannan ka'ida da ijma'in malamai amma idan lam ya'lam fi al mushtari amma idan mai saye bai san da aibi ba kabla tamati safaqa kafin kammala ciniki kafin ciniki ya kammala ba iya ganewa ba bai iya maki bayani ba au an la yakuna bayyana gulbayin qabla zalika ko kuma gaba ɗaya ma mai sai da kaya da yi bayani ba kafin nan fa huwa mukhayyarun baina mukhayyarun baina amrayn shine sayan kaya yana da zatin sayan al'amura guda biyu shine magana da ya kuma kintida idan wani ya sayar maka da kaya kuma kayan na da aibi to yanzu kana da zatin ɗayan al'amura guda biyu al'awwal na farko raddu sil'ati wa akhdhu thamani ka mayar da kayan ka karɓi kuɗinka ka in ka ga dama za ka yi haka kawai a baka kuɗinka ba ba yadda za a yi mai sayarwa ya maka juyin duniya ka yadda kawai kudin ka kake so sai a juya sai ya waye sai ya kirga kudin ka ɗari bisa ɗari sai ya baka zaɓi na biyu ma wasani irsaquha zaɓi na biyu shine ka yadda ka riƙe kayan ma'al mutalabati bi arshil aini amma sai ka nemi mai sayar da kaya ya baka kimar aini ta zafi shi wannan mashin din da ka sayar man mai mugun shan mai a nemo masana bisa kaddarawa in aka tsani irin shi mara shan mai nawa za a sayar daga ka in da bai shan mai dubu ɗari biyu za a sayi to yanzu da yake shan mai kuma ya siyar man dubu ɗari da tasa'in a in bai shan mai ɗari biyu in yana shan mai ɗari da tamanin kai kuma ya siyar maka ɗari da tasa'in kaje to yanzu kai za ka rage mashi goma kuma dole ka mayar sai ka kirgo goma sai ka bashi wannan ba ta je kotu ba sarkin kasuwa zai gama da wannan kesa kai kuya kuma in bai sai na da fikihu mai sayarwa na da fikihu duk duniya ba wanda zai ne a kai kawai dai masu kiyasi da a nemo wannan arshin din al'arshu da alhamza ba da ainihin ba wa arshu da aini huwa farkul qimati bayna sil'ati sahihatan wa ma'iba shine tazara ta kimar kaya bambanci da ke tsakanin lafiyayyen kaya da mai aini na kima ko kimar kaya da ke tsakanin lafiyayye da mai aiki. Da ce, buhun masarar nan, idan busasshe ne nawa, idan sanye ne nawa, kai nawa aka siyar maka. To da haka za ku yi magana. Wannan kuma kai ma da aka siyarwa da kai da ka siyar duk za ku yi. Ku ya ku kawai ku warware matsala. In ta cin ta ci tura ne, sai ta ci kotu. Wata rikatu hanyar da ake bi shine an tukawwa masaliyatan. sai a yi wa kayan kuɗi a lafiyayyu kuma su kawwama ma'ibatan sannan sai a yi wa kayan farashi a matsayin masu aiki kuma yi wa fadu farkul kimati bai na kuma sannan sai a ɗauki tazara ta kimar da ke tsakanin sai a sayar wa wanda aka sayar wa kaya misali rajul intara sayyara mutum ne ya sai mota sai matuha a sharata ana dirham kimar motar dirhami goma fa ba da wujudu ainin fiha sai ta bayyana akwai aibi a motar wa hada da aibu ya kusa kimataha wannan aibin zai iya rage kimar motar wa ta kunu qimatuha ma'ibatan bi samaniyati alafin motar a matsayin ta na aibi a matsayin mai aibi an mata kiyasi dubu takwas bai kunu al'arshu alfai yanzu harshar da ke tsakanin sai dirhami dubu biyu ta ce wanda ya siyar masa da motar mayar fashi da dirhami dubu biyu wannan ko me yanzu ka zo yi shagon mutum ta fi taliya ta ce mashi baka son mai tadewa ya ɗibo kawai wata ya baka ya siyar maka dubu ɗaya ɗaya a ce ta mai tadewa ɗari tara tara ake siyarwa ka je ka dafa ta tade ko an daba kana da wancan hakkin in ka zo ba ce mashi za ka yi ga taliyar ka ban kuɗi na wawa ai ka riga ka dafa ko ce za ka yi taliyar nan ta taɗi idan bai yarda bai tura matar ki ta gani kuma ita tabar ya tara tara ake sayarwa kuma ka sayar dubu dubu kuma na sai guda goma ban dubu da ko kuma ce ban magin dubu da kuma dole ka baki dole ka baki wa alaikum assalam eh Eh. Eh. Sai ina ci. Eh. A in ya tambaya ko ya nemi bayani ko bai sani ba kuma yana so a dora shi ba shi ne ya ce miki gaskiya kanana ya dawo wannan kuma shine sanannen abu ko wajen masu mu'amala da abu wanda ko da labarin ya yaɗu ba a cutar da shi ba wannan ba wajibi ba ne. Eh, to sai a ga wane aka fito ko? Ina ga ɗaya ɗaya a wadata ɗaya ta ɗauki kenan. Kwaliti da kwantiti. Wanda mutum ya fi so, to sai in ya zo ce akwai da wuro, to sai ya ce akwai. Idan babu, ba ta ce mashi akwai gero ba, kawai su kyale shi. Ai yana sanar da gero, duk wanda ya san da wuro ya san gero. inda ya ce maka akwai lauro sai dai ka bai ba kwari ne shi ne sai kai mai bayani lauro ko jero ke duk wanda kuke da shi to sai ka baki wanda kuke da shi inda bambancin farashi sai a bambanta in farashin ya zo daidai ya ce maki da farashi daidai in ya nema wasu bayanai na bambancin da ke tsakanin wannan da wannan to a lokacin a iya mai in bai nema ba ba bukatar ayi wa alaikum assalam Eh. Ne wannan ka'ida duk mai milo gaba ɗaya malaman fasaha ta tuna dama sun yi magana musamman akan milo ma. Al'adar milo shi ne a gwada maka. Idan ya ce maka ba matsala, ka tafi gida ka cimma benu na ba, kai sai za ka dawo da shi, ko kusi ta da kai. Kana zuwa ka ajiye mai ka ce ka zai da ko ya baka kudin da ko ya canza maka wani amma duk da dai ka riga ka bashi ya kamata din da wasu sai a canza din ko dan alakar ta ci gaba kuma ya gani ba a fada da masu milu in ka dawo da shi fari far ba sa kin karba shi yasa ma gara a gwada ta kai asarar ba ta lokaci kuma in an zo yankawan shi ne yankan midan su kuma anan suke ha'inci shi ya san inda ta nuna galiban murin suke yanka kashi casa'in da tara to ka ita da abin da nan wurin na san ba matsala yanka nan za ka yana ta kokarin kaucewa nan za ka yanka wani sai ka ya ce maka to bari a canza maka ya san ka sani kenan amma dai in dan bambancin kuma kaɗan ne to kai kuma ana so ka ɗauka ka sai milo kashi goma ya yi ja kashi tara ɗaya bisa kashi tara cikin goma ya yi ja ɗaya bisa goma bai wannan bai kamata ka dawo da shi ba ya yi aiki ne kaɗan ana so a wanda da shi ne ya ce wata hadidul uyubi tantance aibobi almunqisatu wadda ake rage farashi da ita wanda yake marat juhadi adatin tujjari abinda ake dogarin su shi akai shine al'adar yan kasuwan yanki yan kasuwa ce ne yankin kawai shi yankin kallo su ne al'ada su ya gini a kai ya ce kanar imam ibnu kudama al'allama ibnu kudama da makadisi ya ce fi da uludi a cikin aibobi ya rufe ga shekara ɗari shida da ashirin kamar yadda muka bayani hiyan na ka'isul mujiba da na kasil maliya su ne tauye-tauye masu wadabtar da tawayar dukiya fi adatin tijjani bisa al'adar 'yan kasuwa لأن المبيع domin kayan sayarwa inda ma tsara muhaddad bil akali ya zama kayan da za a saya ne ko da za a kulla ciniki da shi a kan shi bi itibari sifatil maliya ta wajen la'akari da siffar shi ta kuɗi a tsakanin yan kasuwa fa ma yujibu naqasa duk abin da zai tabbatar da tawaya fiha a ciki ya kuma aiba zai zama aibi والمرجع في ذلك إلى العادة abin da yake makoma a nan shine al'ada fi urfi ahadi hada ila ila al'adati ya abinda ake dogaro da shi a nan shine al'adar mutane fi urfi ahadi hada shani ga al'adar yan kasuwa ma abuta wannan shani wa hum sujjab sune yan kasuwa idan ka samu wannan mujalladi na hudu shafi da goma sha biyar kusa da inda ya wancan magana to nau'i na hudu na khiyar zaɓi shine khiyarul gabni zaɓi a gabnu wannan gabnun da can yan kasuwa suna ce mashi dukan hanci ban san me yan kasuwa suke ce mashi ba abin da ake cewa gabnu shine kai a matsayinka na mai sayi za ka iya ma wani gabnu kai ma za a iya maka yanzu wani ya zo zai sai kayan da ana sayar da kayan naira sha biyar sai ka samu sa'ar shi sai ka siyar mashi naira arba'in ƙarin naira ashirin da biyar a kai take ce ba kasuwa me ne sunan wannan da ta ana ce mai dukan hanci da ta ya zuci hanci ai na ka yanka zana da kalmomin zamani ko ba yin dukan hanci ake da Ok, an tauhi da ya samu sa'ar shi ne an mai ne yawa ya kwantar da shi ta cire ne jirgin kasuwa an baki dai biya daga yi sulahi ne to sannan kai ma ne sai za a iya bukata kawai sai zo da kayan kai ba ka san ba a sayin kayan ba ko kuma ka mau ka bugu kawai ka sai kayan da muguwar tsada sai bayan ya tafi ta ankara kai ma gabne yadda kai mashi zai iya dawowa a mayar da farashin daidai ka ba shi ragowar kuɗin shi to kai ma za ka iya dawo da wanda ya siyar maka da kaya a mayar da farashi daidai ya rago maka kuɗin ka to shi ne ka suna ce mai dukan hanci suna ce mai yaudara ga sunaye nan kuma amma dai wani abin ya ce ya samu arziki to amma kuma in shi ya saya ba an samu arziki ba to akwai jali a nan duk wanda ya sayar maka amma fa malamai suka ce a nan idan ana sayar da kaya a shago sai dai in kayan na da tabbataccen farashi da big price din nan to shi kadai ne in aka dan canza za ka iya koma amma duk kayan da sa'a ake nema tsakanin mai saye da mai sayarwa ana sayarwa naira goma sai samu sa'ar ka sayar maka naira goma sha ɗaya ko sha biyu ko ka kowa ba za a canza ba sa'ar kasuwa ke nan amma ana sayarwa goma ka sayar mashi sha biyar duk akwai malaman da suka ce in bi in in ƙarin bai wuce rabin kuɗin kayan ba wai ba ma ba cuta amma a wasu kayan a irin wannan zamanin zai zama da cuta in ya kaskaciyar mashi irin sha biyar sha shida sha bakwai ashirin ashirin da biyar kuma goma ake siyarwa gabnu ne wannan alƙamlul fahish kenan ko ana siyarwa yanzu gaga masu sana'ar hajji yana iya samun wannan sai baka san farashi ya sauka ba ya biyo ka ya ji wancan ya ce dubu arba'in ya ji wancan kai baka san nawan garin ba sun ta kiran ka a waya yanzu na zuri shabul yana zuwa sai ka ce dubu sittin saboda ka san jiya saba'in ma ake siyarwa sai ka kirga sittin ka bashi ya yi gaba Allah ka kasan kudin gidan mayi sai ka kira wani akwai buhun nan fa an samu ke talatin da takwas mijin yake hello hello ya kike ta da ai ya baɗi ce kuna barin kasuwa dab da magariba kaya suka zama kuma kaya kaka ne ba zai koma ba yin da wuri kawai abin da lafiya sako sai ka ji wancan mutum ke kayan ka arba'in dan siya ban ashirin ko kuma ka shiga gida ka kawo ma da dubu dole ya daya shari'a musulunci ne ta ba kowa na ta hanyar kuna da kai mai tsaye ka shiga kasuwa gaban ka gaɗi kana da immunity mai immunity ka yana da musulunci kai ma mai sayar mai saye in an zo da kaya ka saya gaban ka gadi tana da immunity suna ce wannan zamba suna ce mai yaudara suna cewa algabnu wanda bai san farashi ba ciniki rashin sanin farashi to in aka yi ciniki aka samu rashin sanin farashi aka cika kuɗin abu mai saye ko mai sayarwa kowa na da zaɓi wa ma'ana an yukbana fi sil'a gamlan ya khuruju an al'ada shine a cikawa kayan sayarwa kudi cikawa mai yawa har ya wuce al'ada sawa'un dinde ne kana da ziyadatin saman al-mushtari ko dai a kara kudin kaya ga mai saye au da naqsihi al-ba'i ko kuma a tauye mai sayarwa yanda ka iya yiwuwa za ga mai shago zai iya sayar da kaya yana zaton kananan ne a manyan kananan dubu goma goma manyan ashirin ashirin sai ka sai karamin sai ba ka babba gabin ne a nan wurin kai ne za ka kira shi in yana son babban ya shigo goma ko kuma ya dawo da kayan a bashi ashirin idan kuma ya riga ya yi amfani da kayan to ana bin shi bashin goma haka za a rubuta ya nemo magada su rubuta su sa mu ko ya mutu ana kudin cire na da kafani ana kudin cire na bashi kaga ma ta da yake sai mare warware yace bayan sabata da gabu idan dukan hanci ko cika kudin kaya ya bayyana fa yukhayyaru al-maqhum minhuma sai a ba da zaɓi ga wanda aka duki hanci shi baina ayyuhdi al-bai'a ko dai ya zartar da ciniki ya ce ba komai sa'a ta ya samu in sanda na in waye zabo na yawo sanda na yawo ta na hadu ya ce ba komai wa au yafsuka bai'a in ya ga dama kuma ya ce cinikin bai yi ba ya ba ta cinikin wani hada adillatin fi shari'a wannan na da dalili a shari'a min hama aka da hu ahmad da gaske akwai inda ibn hanbal ya fitar wa ibn majah da ibn majah wa ghayruhu ma da wani an ibn abbas daga abdullahi dan abbas ya rufe jira shekara 78 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار babu cuta shine azzara la darara kai kada ka cuci wani wala dirar kar ka daga kafa a cuce ka galibin masu tafsiri haka suka ce daga cikin fassarar da Muhammad Salih ibn Usaydin yayi in ka duba sharhin da yawa a al-Arba'un Nawawiyya ko kuma sharhin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali karkashin hadisi la darara kada ka cuci wani ko kada ka bari a cutar a cuce ka da kuskure kana cuce ka da gangan ko kada ka cuci wani kai ma kada a cuce ka wa inda Ahmad ya zuwa wajen al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi a cikin musnadin shi da isnadin fihi makan da wani isnadi wanda a cikin hadisin akwai maganganu an abi hurrata ar-rafashi shi hadisin na da matsala da hadisin da yake ne daga abi hurra ar-rafashi ya rasu da shekara ɗari da hamsin da biyu daga bakwai shi shi ba sahabi ba ne kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna la yajidu malum rahim zuciyar musulmi ba ta halatta illa da bi nafsin minhu sai ne in za a ci ta da jin daɗin rai wannan kuma hadisin da cewa bai tabbata ba da wannan lafazin to kuma ya tabbata da wasu lafuzza da haka baya halatta wala ta kudu ga ma aya wala ta kudu amma wala kun bai na kun bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da karna matukar mutum baya so ka ci dukiyar shi kada ka ci ko tajiye maka na wani abu da ya saya wanda ka fahimci ba isar shi zai yi ba haramun ne ka ci shi ko bai kamata ya ci maka tayin ba ya kamata ya yi tayin sai ko bai halatta da shi ba ana so a ga fikin kowa ne a lokacin kada ya ce mari da yana masu kai shi za su a kai masu in suka ci mata kai kai su kotu haka kuma kai zo kai kai su kama da taki to ka ga shari'a ta hada ruwa da kai dade na da sai shinkafa ta ya kama da kadari da hamsin daga gona nake tun safe ina aiki na ce musu bismillah suka zo maka cinye sai a kira su a ce ta nawa nawa muke da sun ci wanda ya ci saba'in wanda ya ci saba'in wanda ya ci sai tsara da masu duka ya ga dawo ka ci wanda su ma bismillah sai dai za ku yi mana ba ranar kuma ya sa bai banka a majalisun teburan shayi da wata bai da mas'alatul wata mas'ala yace adablu lam yarid tahdiduhu fi shari'i shi wannan dukan hancin kai ya dai shi bai zo ba shari'a kuma ba dole bane a yanke wani abu baya daya wai wani irin farashi ne za ka siyar man da kaya duniya ta duka bin ka zuci hanci na ana siyarwa goma in ka siyar man sha biyu a kai dukan hanci a ciki kamar babu kamar ka siyar man sha biyar ba to sai a kira al'adar mutane a ciki al'adar mutane ko kuma su mutane da ake siyayyar da kamar a abuja ke idan ana siyarwa goma goma da kasar mutane sha biyar biyar babu damuwa amma kila a nan a karkara ana siyarwa goma goma ka siyar ma wani sha biyu to ba isa abu Allah ya dawo kuma sai a sa fanka ba ka da mutunci shaɗi fi zuke siyar da kaza ya ce wa واختلف الفقهاء فيه الفقهاء على من فيه سن ثاباني والمختار انه يرجع فيه للعرف يرجع فيه للعرف abin da yake zababban abu za a mayar wa al'adar mutane ne ta ce a al'adance ya mutane ke ɗaukar gabnu fa ma'ato da rahurfa abin da aka ɗauka ga al'ada annahu gabrun dukan hanci ne fa huwa kazalika yana nan a haka wa ma la fala abinda ba dauka a haka ba to ba shi bai kana gabu ya tsira amma idan dan mu cika farashin tsadar yar kadanci wal adatu jarat bihi kuma ga al'ada ana dan samun irin wannan fada fiyara ba ka da gari ana siyarwa goma amma aka samu sa'a da ma ana siyarwa sha biyu sai suka siyar maka sha biyu to ba ba ka da gari ko ka koma ba za a saurare ka ba ba ku da ta goyi bayan ka ko kuma ana siye takwas takwas amma mafi yawa goma goma a ce siyarwa kai sai suka samu sa'ar ka suka rafke suka siye takwas takwas ko ka koma baka da zaki kai hakuri kawai dalika faslul la yuti man yasha fadala ta Allah shi ce kuma da kasuwa zai fanta ma shi ne ma Allah zikiri da daddare Allah ya saka mashi da rana aka turo irin ka da baka san farashi ba wa khiyaru da kabli shi wannan zafi na dukan hancin yana tabbata ne ya kudu fi salati suwari yana tabbata ne a cikin surori ko nau'uka guda uku ya ce sai a ci bayanu ha wai san surorin guda uku da nau'ukan duk zai zo yi bayanin su illa illa fi fasil buyu'il muharrama wal manhiyya anha a fasalin da yayi bayani akan nau'ukan cinikayyar da aka haramta da kuma wadanda aka hana bi iznillah bi iznin Allah kuma ya cika alƙawari yayi bayani as-sura al-ula yanayi na farko wanda in aka duki hancin da ka iya komawa tana kin rukuba tana kin kasuwa a bayan gari ya tare ka a haira ya siye maka kwandon tumatir dubu biyu ka zo nan ka zauna kana shan shayi sai ka ga irin tumatirinka dubu kawai zuwa za ka yi ta kafa shi kake ban ciko kawai dole ya baka dole ya baka cikon nawa dubu da da wannan da wannan muri dai muka ibo uku aka sai na shi ka tare na cin ka dole ya baka ko kuma ya baka tumatirinka kaga kenan ba ma amfani ka tara mutum shi yasa kenan idan wani ya tare sai sai kayan ka malam ka dan zo kasuwa akwai fa'ida sai ka dan zo kasuwa wai me ka zo ina kuma kasuwa ya ta mace ka san shi ba zai so ka zo bai ka ga ana sayan kayan irin nan ka zo ka dan kasa kun yi ka ci in ka dan sai da dan karan tsada zo zo nawa ka sai na ka gani ko ka ban ciko ko ka ban kana shikenan yana ba ka da tsaro ka ce ga wani irin shi kenan daga masu taron kaya su sai a bayan gari bayan sun yi haram suna karkashin barazanar warga da cinikin ko kuma dole su yi ciko ko ba su da mutunci ko bai tare wancan zanibin ba na biyu algablul ladhi yakunu sababuhu ziyadatul naji dukan hancin da sababin shi shine tsarin da wanda bai niyyar sayan kaya ba yayi zai zo ya bayani akan annabi kawai kana zaune sai ka ce wani ya shigo ya ce lalla rijiyar nan nake so sai kuma sai ka ce ma mai shago ka gani ko na taya ka ki sayar ma bari mu ga yadda za ka sayar mashi sai sai ya ce mashi dubu ashirin ashe kudin rijiyar dubu goma ne sai kuma sai ka ce ka taya sha biyar kaga har sha biyar na tsaya Allah ya kara gashi ya taya maka goma ke to malam kaga aboki na ne kudda kunna ki tsayar maki sha biyar ka dan kara wani abu akan sha biyar din ya tsayar maka to yi goma kawai ya ga abokin ka ma zai ce to sha shida to sai ya ce ta sai ya tabbata sha biyar goma ake sai da rijiyar ko ku karɓi rijiyar ku ba shi sha shida shi ko ku da mishi da shida shi in ba ku bai maka ku aku in kuma aka ki ran lahira yana dubu dubu shida sannan ko dubu shida yana gaba da yi tana da yawa tunda wata ma za ta ya kai ta da ke dubu dubu a cikin zalla sha shida an rage taskar mutum da yawa zai zo bayani akan wannan buwa man yuridu fi sil'atin akthar min sil'atiha man yazidu fi sil'atin akthar min thamaniha wanda yake zuwa ya tsara kudin kaya walai ta kasu a yin shari'a ya ghirra ghairahu wa yuqi awuti dan ya yaudare ne sai sura ta uku shine gafnul mustarsil shi al mustarsil shine wanda ya shiga kasuwa bai san farashi ba wanda ya shiga kasuwa bai san farashi ba shi yasa galiban abin da aka fi so da za mu yadda ne amma kuma in ba mu yi ba ba laifi shine mu rika sanya wa kaya hakikanin farashin shi amma kaga a ta yin nan idan ka samu mugu a nake cutar wanda bai san farashi ba idan za ka sayar da kaya ka shiga kasuwa baka san farashi ba akwai yiwuwar a cuce ka to ka zama almustarfin idan ka shiga kasuwa za ka sai kaya baka san farashin su ba akwai yiwuwar mai sayarwa ya cuce ka ka zama almustarfin to da almustarfin akwai shi a masu saye akwai shi a masu sayarwa to a nan ma ana samun hatincin algamu a sayar maka da kaya da mugun farashin da ba zai yi hankali ya ɗauka ba akwai hadisin Abdullahi Umar da wani mutum an ce cutar shi a kasuwanci wanda hadisin na cikin Bukhari da Muslim wanda annabi ya kankana miki da cewa na kai da ba to idan baka san farashi ba ka zo za ka sai kayan mutum ita ce wanda aka rama kalla zan sai kayan nan a haka amma idan ta bayyana farashin da na saya ba shi ne hakikanin farashin zan dawo na kai samun shi wannan kyar da to kuma ka aka rama kalla ina kyau da san baka hayance ni ba ba ma gudi na kayana da kai yace baka ba ma gudi kai ko ba ku haka ba ka tabbata ya cuce ka za ka dawo haka kai ma ta tabbata ya sai kayan ka da arha to shi ma za ta biyu wa alaikum assalam wa rahmatullah na a in dai ba kayan ya siyar ba shi ba bai halatta ba saboda ya ya siyar da kaya ne ga wanda ba mai shi ba ko kuma a ce ya nemo mai saye idan nemo mai saye ya zama kamar jubuli jubuli amma da sharaɗin kuɗin da zai baki ba akan mai kaya zai cire su ba a cikin shirye ya cewa na kaga shago na yana da kaya kala kala duk wanda ka kawo sai kaya ɗaya duk dubu ɗaya kana naira dari wannan ni na sa maka ju'uli ne idan aka yi wata guda bai kawo ko mutum ɗaya da ya saya ko titi ba za ka bashi ba amma duk sadda ya kawo sai a sayar maki da farashin da ya kamata sai kuma sai ka sallame shi in haka ne ya kuma ba su ju'uli amma idan yarjejeniya aka yi ai ka kawo mai sayi zan ga yadda za a tura maka naka wannan shi ma wani nau'i ne na wancan najas najas din za ka haramun ne man gasha na falai minna ko kuma la tanajashu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kada ku yi najas kada ku yi ha'inci wa alaikum assalam
kamar kayan motar da ake kai a wasu
irin kayan da ba a gwadawa aka ce su wayannan kayan zai iya yiwuwa a saya duk da bai kamata a yi cinikin ba da sharaɗin idan shi ma wanda zai sayar bai sanya su ba sannan sai a sanya sharaɗi kuma a tsakani in ka tabbata matattu ne gaba ɗaya a tsara sallah za a yi asara da abinda suka fi so a gwada kai ka gwada kayanka ka tsula masu kuɗin da ke so ya zo ya saya amma ka zo ka ce no cent kuma galiban no cent din yanzu shi mai sayarwa zai nemi dare ya gwada shi ya sun ya sa ya fahimci ne ka za ka ya ce ka ɗauki wannan matacce ne shi zama bai ko shi kotun da rake mai a saboda no cent bai wani imani asalin cinikin bai kamata ba gaskiya bai kamata ba so da kada a sayar da kayan da ba a san kansu ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh shi kuma ya ji zai samu wani Eh. eh ɗari uku na wancan ne wanda aka kiro da ke ita ce ya cuce ka dindadi ya cuce ka ɗari uku gata a cikin da dabara to sai an mayar miki da kuɗi amma ya halatta ka ɗauki fegi ka ce ka nemo wanda zai sai fegin nan miliyan ɗaya da dubu ɗari dubu ɗari biyu naka ne shi kuma kar ya wuce in kuma ya samu sa'a aka wuce wani zai ma mai wuri bayani da ka san kaya farashi canzawa yake mun samu sa'a an sai da shi miliyan ɗaya da ɗari biyar me za ka ƙara ma akan ɗari biyun can sai to na ƙara maka ɗari ya zama ɗari uku ne kuma na samu ƙarin ɗari don haka haka ya yi shi kuma wancan sa'a da aka samu ciniki ba zai take ba ya yi eh na eh
Kasan yanayi Eh, a tun da shi ga inda kake sura ka faɗa mashi farashin nan ma ya ce ɗaya a nan. In yana ta dubu su ta san da rage ko? Eh, duk manyan plaza sai ce, sai ka faɗa mashi da ake siyarwa a nan. Mu nan haka muke siyarwa. To ya ce mai kyan teku ya ce iya kyan ta kenan. Tun nan ita muke sawa. Ai ka ganin ba babban fili ba ne. shikenan ya ji a haka akan ka siyar maki ka buga mai in kana son ka rika siyar da wannan tsatar sai ka samu shago a Abuja sai ka wanke su kai masu stati ka samu dailoji ka sa eh kana zuwa nan dubu goma can kuma dubu sittin in kai haka farashi ya hau kuma ya yi mutum ya ci halal wata tambaya ce nan rubutun da yawa amma dai matsala ce guda ɗaya ita yana son ƙarin bayani dangane da wata ɗabi'a da mutanen mu ke yi a kalla za su suna jin liman liman ya yi sujada kuma sun yi sujada liman sai ya ɗago sai su ke ɗagowa wai in kai sun fide su wai addu'a suke suna ta roƙon Allah ne wannan ɗabi'ar bid'a ce wannan wannan imam ahlus sunna wani jama'a a Sheikh Abdullah Abdul Wahab Kano ya faɗa kalma mai zafi akan masu ya ce ba masu wannan aikin sai bakakken jahilai haka yake musu kuma a kama da musulunci sun ce bakauyawan musulmi su suke wannan tabiya sau da annabi ce waye inna ma ju'ilan imamu yutamma bi hadisi na cikin sai ai hadisi abi huraira an fa idza raka'a farkau wa idza rafa'a farkau in ya dago dole ka dago in kana so ka yi doguwar sujada ka je ka yi sallah dan kanka a kiyamun da yi in ya so ka yi awa ɗaya a sujada ka yi awa biyu amma liman na ɗagowa duk tsarin da ka yi a gaji a ka yi kuma aka baya karɓar addu'ar da aka yi a saba mai man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad wannan tsarin da kai a mayar maka wasu ma malamai da suka zama suke kai kai bid'a a sallah kuma Allah zai karɓar sallar bidan bid'a amma da ka wannan aikin da kai ne ba a karɓa ba kuma ka zubar da garinka wanda ya san sallah ya san kai yanzu baka san sallah ba to da ka bid'a ce babu kyau haramun ne in liman ya dago dole ka dago in ya tafi ruku dole ka tafi in ya tafi sujada dole ka tafi in ya dade dole ka dade in bai dade ba dole ka taso tare da shi innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi to da wannan kuskure ne da yawa ake yi sai kuma tsawaitar sujadar karshe ita ma bid'a ce daga in ka duba aftarul musalli na Mustafa Mura da ya tattauna matsalar aftarul musalli na Muhammad Siddiq al-Mishawi al-Tawhaji mun karanta shi nan shi ma ya tattauna wannan matsalar bid'a ce ka samu wata sujada ka kara mata tsawo ta dara saura to da sallar annabi in ka cire abu biyu duka ayyukan daidai wa daidai yake in ka cire zaman tafiya ka cire tsayuwa domin karatun fatiha da sura duk sauran ayyukan daidai wa daidai dadewar da kai a ruku'u irin ta ake so ka yi tsakanin ruku'u da sujada dadewar da kai a sujadar farko ta raka'ar farko irin ta ake so a ga kayi a sujadar karshe ta raka'ar karshe kana canzawa kayi bid'a kuma kayi koyon ji addini kuma mutum ya tona wa kanshi asiri in yi haka a gaban wanda suka san sallah to da yana da kyau gaskiya a kiyaye wa alaikum assalam eh eh bayan sun samu sandar gaba daya ba bukatar su tura wani amma in suka tura wani ya cika masu tun da tun matsayin su ɗaya babu dai amma da sun cika daidai da yayi dan kowa ya riga ya samu jami'a yi hatta malam malikiya sun tabbatar da cewa in dai ka riski liman bai dago daga rukun raka'ar karshe ba ka sa baladar jami'i ibnu yunus ya faɗa wannan magana ibnu arafa malam malikiya ne ko masu bidda su san gaske ma duk da haka sun faɗa duk da cewa jumhurin da ko mafiyan malam malikiya ba sa ganin fatawar amma su dai gashi kuma malamai ne na can sama sun faɗa in ka duba jawarar da shi ne za ka yadda yake yawa na ƙarto maganganunsu saboda matsayin da suke da shi a mazhabar malikiya. Wale kuma sura. An ba samu sai ya ba za su iya tura wani ya cika ba wata matsala. A sun samu sai ya da liman? Sun samu ladar jami'i. Sun samu ladar jami'i tunda dai bai sallame ba. Amma idan suka sa wani ya cika musu zaɓinsu ne. Ko su sa wani kuka sa duk ɗaya ne. zai da aka dan da suka tura wani ya jagorance su ya cika masu sallah shi da ma suka samu karin mamu sallar su ta yi inda matsala za ta taso kaziyar yin jam'i biyu a masallaci daya hadisin anas da hadisin mai in in suna waje ne da sauki amma in suna ciki ne akwai shubha to da kai mafi sauki su cike kawai gaba daya ashe da suka ce akwai bakawayen musulmi ya zo ya cimma liman na karatun tahiya kawai shi ma sai ya kabbara ya zauna aka fara karatun tahiya da shi sai ne mai sallama shi ma sai ya sallama sai yana waiwa yana neman mamu sai ya sake ikama suka sake sallah duk dukkan ba kauye ke nan a musulunci ka shiga motar bisa firistin za a tafi sai ka koma ta odila ta yan tari jiniya sai ka ce bakin tattan motar tarin ba dole bane ka shiga gidan shugaban kasa ga yanda kuna tare da oga a kirga a baka da dini nan ka koma su ma zaman jiran su ne to da kan je ka riga ka cimma liman bai sallama ba kai kabbara an kirga da kai kawai na ga jam'i ne ba lokaci ya tafi ina ga sai mu gushi wani lokaci ko سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله